بسم الله الرحمن الرحيم وذرني والمستكبرين أولي النعمة ومهلهم قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد المفاتيح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبجلاله العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المعترك وتأتي في بنظرة تأتينا بالزمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأفضل المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تولد الميادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم cewa wajen alama ya kuma kuren shawa duk abin da suke zanganta ma na sirri da bokanci ga hauka to duk abubuwan da suka faɗi dai a yi hakuri wa hajjarun hajjaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau wadda na zuba a fi babu gajin dangana yin kaura na koma madina Allah kuma da wata ala ce wa hannu to amma ni kuma tun da ka hita dama can akwai alkawarin da nai Allah ce wa ma ka ni lamu li azibahum wa anta bihi Allah ba zai musu azaba ba ya rasulullahi mutum kana cikin makka Allah ba zai mutanen maka azaba to kun da ayyuka Muhammadu Rabbani ya bar garin makka sun kore shi kun ba ta ta wadda ya kamata ba to ta Allah ce zarni banni wal mukazzibina ay ma al mukazzibina tare da waɗannan masu rewantawa kuma ne su sanadi quraishin shugabanni qurayshawa kullin da amati waɗanda Allah ya yi ni'ima ta wadata wa majilhum qalilan kaɗan jira ko kaɗan jira zaman na zamanin ta yola su da za a halaka da su wa kullum ta ko aka halaka da su ba da shi bayan dan zamani minu na lokaci da badar a ranar yakin badar aka kama mutum saba'in ya zama hursu mai yaki aka kashe mutum saba'in suka zama gawa inna ladaina amkanin wajenina وَأَمَنُوا بِالْحَقِّ وَآمَنُوا بِمَا إِنَّ لَنَا أَنْكَارَ Allah subhanahu wa ta'ala ce ya rubuta cewa da mai ka banni da waɗannan mutane jagorin kulishawa ladai na an kama muna da maruwa uyudan tikalan maruwa masu nauyi wata liman suna a farkon da liman mawai kasa mai tsarin sa mai tsarin babbaka wani amal kuma akwai abinci a cikin wannan wuta ta da lima za ku sassin mai makara yugasu bihi fil halq ana makar mutum da shi a cikin lokaci da huwa da tsoro shi ne iccen turururi awon lamini ko kuma a ko kuma kwastoma awon gislina ko kuma wani icce da ake ce mai gislina awon shauku ko ko dai ala'ayi halin ita ce ya ce mai kaloli mai tsira ninin da a cikin wuta wata Allah ke cewa inna ha ta lufi asalin jibini wata ita azabar jahannama ita ka sa ta ba wai ruwa na annabi ka sa ta ba Allah ce inna ha tatlu fi ahli dalil ita a shirratu hukumi a tana tsayawa ne daga tsakin wutar jahannama la ya harudu idan ta shiga makoshi ba ta fita wala yanzu da kuma ba ta wucewa wa azaban akwai azaba alimin mai rikawa daban-daban urimar mai rikawa ziyarata alama rufira kari kasa ga da muka ambata يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوشن يوانا أبدا وكالا وانا ألا تبشي لو أن جمتا ليغا وتأبابه ألا تأذن زي وكالا يوم لا ندع ترجف الأرض لا أجرق لكثار والجبال أجرق لكثار وكانت الجبال كثيبا a wannan lokaci za a mai da duwatsu kafibar kamar tudu lalai a zamanin wani jama'ar da lalai wanda ke masari muhilan mai turgawa da juna sa'ilan mai kwarara ba zan ji bai ba an nake shi a wuri guda haka za haka zai zama mai kyawar suna da ciyawa da tsidir jibali a duwatsu za a nake ta tana tsiyayewa gaba da kalilin bayan ɗan zamani kaɗan من شدة الهول فهو تسير الجبال كثيرا مهيلا تقوم taron rairai mahidan mai turgawa sa'ilan mai gangarawa wa ba da zalika bayan haka ka ba an ta koma kuwa a mansura abin shaƙewa mutum abin daɗe cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna إلى فرعون رسولا إلا أرسلنا إليكم رسولا Allah ce hakika mu aiko muku manzo ya ala makka ya ku mutanen makka rasulun manzo ko Muhammad shi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada shahidan mai shaida shahidan alaikum mai shaidu gare ku yau ya ku da alƙiyama lima yasuru minkum saboda abin da ke gangarowa gare ku min al-islahi na sabawa يتلو على أعمال أمتي أننا حيين أيضاً الأمة في كل لوط دكاً درم لإثنين رانا الاثنين وكل لوط الهميسي تكون دكاً درم الهميس فيستغفر لأمتي ولسك أيكة أيكي نقري يقال أدواء الفنبركة ولسك أيكة أيكي نأشياء فيستغفر لأمتي يروقع متقابلك الله إلا إذا وقع بين أهوين نساء ولن دقيقاً موضع رسو أدواء الله يقابل كامله sai a dakata ba a yin ba sai mutanen da ɗan uwa ne suka yi saɓani wani lafin da saɓani ne ƙungiru da Allah ce musu waɗannan mutane masu saɓani kar a roƙa musu gafara ƙungiru ha ulai a jinkirta su hatta ya tsare hafai ko sabanta don haka rashin zama lahiya gaba a cikin ɗan uwan matsala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi duk daren alhamis da juma'a daren asirin yana yi al'umma sai addu'a musamman waɗanda ba daidai ba suka aikata asha yana roƙa musu gafara ga Allah amma idan aka kai waɗanda tsakanin wa da ƙani ko ɗan uwa da ɗan uwa ko masu alaƙa suka zan sun yi saɓani an ja daga ta gaba sai Allah ce ku jinkirta musu ka a roƙa musu gafara a ta ce ya sai su shirya kamar da na ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da rasula mazo ila fir'auna zuwa fir'auna musa ya annabi musa alaihi salamu أعطى فرعون الرسول فأخذناه وأخذه وليلا أولما لم تحرص تتولى آية سنة العلاقة سنة الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا نؤيكمكم رسول شاهدا من شهدون تفسر شهود هلكة wanda duk inda ake annabi na halarta wurin duk inda ake ake salatin annabi annabi na halarta wurin duk inda al'umma annabi take annabi na halarta wurin duk wanda aikata aiki na kwarai a cikin al'umma annabi annabi na da masana don haka Allah ne ya ce mai shahida ya tambaye ka wa ashaidun ka wurin alƙali za ka ce wani to ya ka zo tambaya wannan mutum kai kana nan an ka yi mai shaida ilalle ina nan to haka aka fara shaida dan ba ka ce kai mai shaida wanda aka abin kana nan ce an dai bani labari ya ƙari ya ce to kuma da ba kai kan fata wanda yake shahidan halarce to shi ka fata ya zama shaida don haka annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam duk inda al'ummar shi suka aikata aiki na alheri to yana halartar wani nan mutum zai yi mamaki amma idan aka faɗi wani tajalli na azaba mutum ba zai yi mamaki ba amma da an ce annabi da kallama sai mamaki shigo duk inda aka aikata aiki na asha abin da ake wa a jagora shekan da zarar in mutumin amerika aikata aiki na asha wa a jagora shekan in mutumin china gabashin luna ya aikata aiki na ashewa an sanadi wa a jagora aikata na asha shekan ka yadda shekan na halarta gabashin duniya yana halarta yammacin duniya yana nan najeriya yana afirka yana duk inda duniya aka saba ma allah shekan na halarta wuri kuma ana saba ma allah a cikin sakon guda gabas da yamma ko da arewa ko ba a kokarin shaidan ne ga jagoran wannan sabon Allah amma da an ce annabi Muhammad na halartar mashahidul hayy wurin da aka aikata alheri ta kace to annabi ya riga ya mutu an riga an sa shi kabari an kulle wannan ba karamar tawayewa bace ga addinin ka ka yadda shaitan na da matsayin da Allah zai ba shi kai kawo wurin jama'a sai amma annabi Muhammad baka yarda yana damar da zai halarta al'umma sai wanda suka aikata ayyukan alheri ba tare da shaidu na aya ayatan qur'ani wai magana isra'i kowa ya tabbatar da zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara sallah hafsin annabi Musa shi yake mashi ka koma a rage ma sallah ta yawa ya koma ya dawo aka rage biyar ya koma ya dawo aka rage biyar to bayan an rage sallolin ga duk musulmin duniya sun yadda annabi Musa alaihi salatu wasalam yana da alaka da rage mana salloli biyu to amma shi annabi Muhammad ta kai gare an ce zai bayyana wani wuce shi ke zaka ta ya riga muku shi shi annabi Musa alaihi salatu wasalam da annabi ya ganshi da rage sirati hadan kajira nan bai mutu ba annabi Musa alaihi salatu wasalam amsa ya rasu amma irin rasuwa annabawa irin rasuwar shahidai wanda Allah subhanahu wata'ala yake kan dako yana cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci mutuwa ga waɗanda aka kashe fi sabilillahi wurin dauka addinin Allah to idan annabi Muhammad ya kama shahidai wata martaba wanda suka yaki aka ce aka ce kar a zaton mutu mutuwa to amma shi annabin baka yadda da yana halatta ba kai ka yadda da ya mutu amma shi ko tubar shahidai masu ɗan mara ga annabi Muhammadu sun ka yadda da wani tabbatar wa Qur'ani to kada mutum ya koma tudinu da ba'ad al-kitab wa takfuru da ba'ad abinda aka kawo waɗannan matsaloli gaba ɗaya ga wasu mutane kada a ce an yi ga an ga annabi Muhammadu ya ba da wasu ɗariƙa ko ƙabiliya ko tijaniya ko nakashibaniya ko abubiya wanda waɗannan abubuwa na afkaru Allah ce ka man sha atta har ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya kama wata hanya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ga dama duk duniya babu wata tariƙa wanda za a ce ma dole ce sai ka yi a'a sai dai in ka shiga ka dau alƙawari to shi kuma Allah sai biyo ba da cewa kamar na wuce bi ma ahar alaihi Allah ta sofa nufihi ajran azima wanda ya cika ma Allah alƙawarin da ya ma Allah na istighfar da salati da hailala da karanta wasu ayoyi na alƙur'ani to Allah zai ba shi lada mai girma ba kamar lada goro goro ba don wannan abu ne kawai da fita ma kanka shi yake kiran yuhu da bin nazari wal haqu da yawman kana sharru masir daga cikin waɗannan ayyuka na nawatil alhayy lili kafi na shi kowa ya yi da haka ana zo a yi ta karatun qur'ani da istighfar da hailala duka waɗannan an yadda amma da zarar an ce annabi ya ba da umarni an ji sigifari ko hailana ta ce a kullum bid'atin dalala ko kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum ai riga an kulle addini ba makara to ko da an kulle addini in an ka buɗa sai an yi sigifari shi ya buɗa za a samu hailana shi ya buɗa za a samu salati annabi shi idan mi awwaje idan mi asabu abinda asabu adadi to adadin ma ba sabo bane Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta da mu ga haske annabi Qur'ani faman ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk mutumin da ya zo da aikin kwarai guda to za a nuka mai goma in ka zo da biyu a baka ashirin in ka zo da uku a baka talatin haka haɗe da masha Allah sai ka ce to ka ɗauki adadin abu kaza wanda aka iyawa ka yi ma Allah alƙawari za ka ci gaba da yi to wannan babu illa a ciki babu magana cewa al-yawma kamar lakum dinakum wannan kamar an wautar da hankulan masu ayyukan zatirori wannan yin hakan bai dace ba mu yan adam muna da ayyuka na saba ma Allah da dama to yana da kyau mu kun mu yawaita ayyuka na nawazil da hayri saboda innal hasanati yuzhibun sayyi'ati ayyukan kwarai suna kawar da na banza don haka waliyai suka zo ɗari'u suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suka cancanci su ga annabi sun ga nan bayan mu babu wani ba annabin wanda bai zo dole sai waɗanda annabi yan mashiru na cewa al'ulama warsul anbiya malamai su ne magada annabawa to za haka magada annabawa su ne za su ganin annabawa kamar mutumin da bai da ko ani kamar shan ayyuka cikin ba da zubari wani ya zo ya ce mutum gida aka zo mutumin kawai ne mutumin karkara aka shiga da shi gida sai aka bude mai sai yanzu ana cikin ɗaki da ana cewa wallahi ga shugaban ƙasa nan yana ba da labari sai ce wani wuri ake abuja to ga shugaban kasa yana ba da labari abuja ce kaji wata karya ta da shugaban kasar da abuja ya za a gare shi nan aura sai ce wallahi shugaban kasa ne sai ce mai shigo da sunan sai shigo laki ka taba sanin hoto na iyasar sai ce mai wani ne wanga cewa ne to ga shi ne na ba da labari to an kai ya shigo ne a abinda an kai ya shigo ne kai ma in kana da shi kana da kuɗi ka samo talabijin ka kai gidanka aka sanda da mareto aka sai da area kai ma in gogar da labarin ƙarin talabijin network kai ma za ka kai shi to kaga wanda bai da kuɗin talabijin shine matsayin karama wanda bai da karama ta waje ya zai yi ga annabi don haka wanda bai da karama a wanda bai da jalli na sayan talabijin to ba shi ba ganin shugaban kasa ko kuma ga labarin duniya sanda aka yi zami don mai tijani waɗanda a tijani waliyai su ne da karama su ne da ganin annabawa da sauran waɗanda aka gani don haka ganin ku ba matsala ba ba ce ta doka ba to ai ba a ganin mala'iki ta mace ma a gaban annan sai umaru ya ci ya ga mala'ikar biyu don haka ba matsala ba ne sannan a imran ibn husaini yana gida yana karatun qur'ani yana ganin wasu abubuwa ya zo amma annabi ya ce mala'iku ne suke zuwa suna tawalika don haka ganin mala'iku martaba ce matsayi ne wanda Allah ya ba to shi ka ganin wanda Allah bai ba ba kamar mutum ne ya ji labarin an ce ai wani ya ba ya yi kyauta dubu ɗari ce dubu ɗari akwai mamaki ah to yanzu misali wanda Allah halin ba da miliyan bai za a ga mamaki balle mai ba da dubu ɗari don haka ba da abu wanda Allah shi shi ka ba da shi fa'in shai ila yi wanda bai da abu bayan za a yi ba shi kullum ila iya shahul ma biyu dukkan ƙwaya tana yayyanki da abin a cikinta wani yadda ba a zuwa mata komi ba ba a gina za a lalaba shi da samu waɗanda Allah ya ba karama su ga ganin annabawa su kuma ke ba da bayan abin da Allah ya sanar da su ga zuwa haka Allah subhanahu wata'ala ya aiko a rasulan manzo annabi Muhammad shahidan mai halarta wata ranar shauka wajen lamu anu ya ce yana mamaki kudan ɗariƙa ina mamaki kudan ɗariƙa da muka cewa kuna ganin wani shan jani ya ga annan har ya hako ɗariƙa ko su yi alƙari ko ne kuma da ina kun ka samu gani ne sai shan jani a san shan jani ce mashi to lakatanin balarabe ne ke ce kwarai ku sai ce kana sallah ce ina yi ya ce in ga kawai ni a ƙarshen sallah ce ta ya ce to kana samun ita wuta sai ce mashi a tsayi ya fi lillahi a zaki ya fi lillahi a tsayi ba su salawa fi lillahi assalamu alaika sai ce da kasanar ma'aman su haɗinu da wa kika magana da kace assalamu alaika sai ya shiru sai ce kana da baka ce assalamu alaiki sai ce a'a sai ce tabbayin wanda ba ya na ainihin sallama sai ce to yanzu kan na yi zarku ɗan ɗariƙa kuna ayyuka bisa hujja sai ce ba duk mutumin da bai ma'anar muhammadu sallama ga sallah bai sallah duk mutumin da ya sallah bai ma'anar muhammadu sallama ba bai sallah man la yi salli alaikum la salatu duk wanda bai ce ma'anar muhammadu assalamu alaika ayyuhan nabi ba da mai sallama sai ya san yana halittar da shi ba ya sallah فأتت الأمر رسولا كما أن كما أنزل إلى فرعون رسولا أن أيكو أن محمد كما يدعك أيكو فرعون زوا كاهري فرعون من يبي ما يفعل فرعون رسولا أما شيء فرعون لا يسعى منظم أن موسى عليه السلام فأنا أما بمقال شبا أهلنا من كما شعار مبينا كما ووتك مثلا شهاء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون الله سبحانه وتعالى سيا يا ساكيا ساكيا يكو في الدنيا على الدنيا إنك إن كفرتم إن كنت كافر شيئا يوم الزور وترانا لا نسي يجعل الولدان شيبا لا نسي كمين يا جنجرا يهو شيبا ما ضرورا alwalar sagiru yaro karami ya shiru zai murmura yawan ya mutu ranar kiyama yin shi da haul saboda tsananin tsoro na wasan a tafani kwakwalwar mai yara da jin sai har shaiba za ka ɗauke gwamna a cikinta saboda yin saboda tashin hankali ranar siyama
السماء منفطر به كان وعده مفعولا asaba ita za ita sammai waɗannan sammai da aka zo mafaɗin za su sassafe bihi da ido wannan ranar ai in ka in ka daru ai in shiga ku za ta sassafe bizalika yawm a wannan rana din shiddati ta wannan rana kana wa'aduhu al-yawma kana wa'aduhu al-yawma maqbula alƙawarin da Allah ya yi al-yawma nazara ranar kiyama maqbula abun zartawa ne ai wa ka'inu la mahalata ranar kiyama za ta fata ba ku kanto
إلا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا kalmomin wannan kalmomi da muka aiko mu annabi Muhammad alaihi salatu wasalam tazkiratun tunatarwa ai hadin suratu aw hadin ayatu wannan sura ko kuma wannan ayoyi idan nan lil hal wa ne ga halitta fa man sha'a tahala don mutum da ya ga dama inda hal sabilan ya kama hanya ila rabbihi zuwa ga Allah shine tariqan bil imani hanya ta gargatawa wa ta'atu da hanyar biyayya ga Allah limanin zala saboda abin da ya sauka ga annabi cewa kullum laila illa kalila ya rasul lai ka tashi ka shiyamul laili duk dare gaba ɗan illa kalila sai ɗan kaɗan na bada tafi su sai ka saukar da keɓancewa ba da zalika bayan haka aka ce faman sha'ar shahara shi ko wannan an buɗe gango ga sauran al'umma duk wanda ka sani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin amalul hayy to yana da dama ya tashi ya kama daidai iko nai daidai dama sai kamar kassara kusura da kamar kallala kulli da wanda ya baita da yawa a yi mashi da yawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana su habbai ne sun haɗu a gidan ibn mas'ud sai suka yi shawara suka ce ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da iyakai yawa na farko gashi annabin Allah na biyu Allah ya ce liya kare laka Allah ma ta kaddara min zambika wa ma ta ahara bayan haka duk dare ya tashi kan kiyamar dai to mun an namu matsayi sai suka yanki shawara wasu suka ce abin da ya kamata mu kace matan mu gaba ɗaya wasu suka ce abin da ya kamata mu yanke maza kuta mu gaba ɗaya wasu suka ce abin da ya kamata mu kama azumi na rana duk dafin rana wasu suka ce mu kama kiyamar laila duk dare sai tawaye sai annabi ya samu labarin sai ya lallaba ya zo gidan ko da zuwa har sun gama shawara sun yi ta sai annan sallallahu alaihi wasallam ya kira mashi kowa da kowa shi masallaci bayan kowa ya shigo sai ya ce labari ya isko ni cewa kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to amma ni ku sani lakin ni ku salli wa asumu ina sallah kuma ina azumi wa atazawwadu nisa kuma ina auren mata kamar da ba an san da fi in fara ta mutum yawon da ya kama kunna ta yake zai yanke maratun shafi ko kuma ya fi mata ta yi kamar yadda mun yi ni a da muhammadu ba mu tare shi don haka sassi duwa ƙalibu kowa ya daidaita kai ne bisa hanya ta ƙwarai wa ƙalibu ku kusanci allah daidai ikon ku la yi kallibin lahu nafsan illa wuta allah bai ɗora ma rai sai dai ikon sa don haka kada mutum ya ce zai ɗora mu kai ne ibada ko lafiya ko su ayyuka waɗanda suka fi ƙarfi dai to idan mutum ya yi haka ba haka aka bukata a inna inna laka inna inna lina suka alaika haƙƙan ranka tana da haƙƙi gare ka don haka farko da haka farko samu ranka sannan iyalanka suna da haƙƙi da kai kuma ka yan wasu za su haƙƙi sannan jama'ar ka suna da nasu haƙƙi gare ka kuma ka ba su nasu haƙƙi idan ka sare ɓangare guda to ka sauya sauran waɗancan haƙoƙan ba ba su nasu haƙoƙa ba wurin gyaran doro an kai wuya don haka duk haƙoƙan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma ɗan adam to ya tsaya ya daidai iko idan mutum ya kafa sai Allah ya kawo saura
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونفسي وثلثه وطائفة من الذين معك والله يبدل الليل والنهار علم أن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إذا بقى يا رسول الله علم أن سيكون منكم موتى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأستغفر الله إن الله غفور رحيم
إذا بقى يا رسول الله ubangijinka ya alam yana sanar da annabi ta kuma kada kiyamar layi kada tsayuwar dare annabi sulfai layi mai kusantawa daga kashi biyu cikin uku wani tsini wata rana kana tsayuwa rajin dare wasu rutsini wata rana kana ɗaukar ɗaya bisa uku alimar lamu kiyamar mustafa Allah ya sanar da annabi yana sanar da yana kiyamar layi sai aka sani layali a cikin manyan dara mishi taratan mutum layi wani lokaci ya raba dare biyu wata ratar sunutun dare wani lokaci kuma ɗaya bisa ukun dare wata aka ce mai da nabi da ma'aka wasu jama'a wani ayari da waɗanda suke tare da kai kuma suna yin wannan kiyamun dare irin sai usmanu masu kiyamun dare da qur'ani duk dare wallahu allah yukaddiru laila allah shi ne mai ƙididdigewar dare wannan hara da rana alima Allah ya yana tare da Allah turkunu ba za ku ƙididdige tsayuwa ba na Allah da dukkan da ya kulmi duka walakin ya tsuru tsiyamu amma tsiyamu ne tana tabbata duk ya rufe alim inda an tsaya wani tashi wa tsiyamu da min ihi tsayuwa dukkan dare rufe ma ya shukku sau da yawa yakan wuyatar alaikun gare ku inda lillafi alaika haƙƙa kai nan ka tsaya da haƙƙi gare ka wani ahalika alaika haƙƙa ko iyalinka suna da haƙƙi gare ka idan ka tare masallaci gaba ɗaya ka tore ka tore iyali idan ka tare wurin iyali gaba ɗaya ko na haka zuwa ita kuma ranka ka tore ta baka kuma suna da haƙƙi ba fataba alaikum to Allah ya dawo da su ila tafiyin zuwa sauƙi fakar umma ta so min alqur'ani to karanta idin bautu na alqur'ani fi sallah cikin sallah an kasar noma ta yasara a sallaci abin da ya sauwaka wannan wani ka a sanyi ko da wani a zuce yaron ne daga na tsarwar dare yirhun mai ya kuma nera daga cikin zarfe akwai mai tsara ma duk daren baki daya yirhun mai ya kuma nera daga cikin akwai mai tsara na dare yirhun mai ya kuma nera dare akwai mai kafa dare uku ya tsaka shura walakin sai dai ya zubi a kiyama dai tana tabbata hatta ga raka a kan koda da raka a kan kabla shafi gabanin rufin gabanin shafi wani rufin da rufin wani duka da jilusi kai kiyaban laini yana tabbata jirgilusi da zama na karanta istighfari ko karatun qur'ani ko hailala kabla jilusi fari gabanin kullu wa asiri tabta dirsa za ta kuri a ƙarshe da a jira sallah abuwa in al'umma ta tsara ku yi ajin da ya sauwaka a yau an sai kunu milkun mazlum Allah wai na da su a cikin ne ɗan adam yau in ana lafiya gobe ba a lafiya Allah yana sanar da sai ku min ku wanda akwai ran da wasu ku ba su lafiya ya haɗu ku mun maran rashin lafiya za ta kange ku wa aharu da wasu ku kuma a yari mu da tsari za su shiga halin tafiya a kuwa ya karɓo da yin falla za su je neman falla ga Allah wa ba'alin nasu ta fi nuna ɗaya da rinki akwai masu tsaya neman abinci وآخر القاتل في سبيل الله وكنتما جاسك يا رب ونيا إن توقع دين الله معلوم الناس لاشا متعني لاشا قلت له ياكي كتبت تجارة أن قبلت وتوشي على الجهاد بسكن ياكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياشي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا شيء إن كل أحد منكم yuzar ne musamman ko wadda ku ina umarta san ya jarabta wata hanya wadda zan samu abinci wa huwa jarraba shi da wa huwa jarraba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne jarraba ya jarrabta shi hanya cewa shi na arziki fi zillin ruhi yana nan karkashin irin mashi ma'ana fi tafi karkashin takobi shi ne ya shi yaƙi hirkar muka ba shi asana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko yaƙi shi ne afdalul hiraki shi ne mai girman sana'a bayan yaƙi sannan atijatu wato yana daga yana daga ajalan yana daga ajalan tarihi da ya gabata cewa zamanin malam aka umarci da zakir iliya yayi sana'a koda ta kayan miya wannan kalma cewa yayi sana'a koda ta kayan miya to sai bai tsau mataki na yin sana'a ba sai a nan za ki balere Allah ya kere sai ya ɗauki wannan sana'a ta kamiya cikin ƙaramin lokaci Allah ya ƙaddari wannan sana'a ta ɗauke shi har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yau da shi don haka ita sana'a ana ana ƙarƙarin kowa da mutum ya san hanyar da zai bi ta neman abinci in dai Allah ya baka dama don annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tuhillu mas'alatu lidinir latil sawiyyah bala bai kamata ga dukkan ma'abucin ƙarfi da jere amma idan kana da alaƙa to wannan alaƙar ba illa ba sai ka ci ƙarƙashinta don haka manzo Allah ta sama ya jarba kashi hanya cewa yaƙi shine sana'a din sallallahu alaihi wasallam a saye da sayarwa shine sana'a abubakar da sayar da yi umaru da sayar da yi usmanu kama wadatar sabai irin su abdulrahman da auru ka takaice da arziki yan kasashe goma to kashi tara yana da cikin sayar da sayarwa sauran kaso guda na arziki shi ne an tura ga ayyuka na hannu da ayyukan ma'aikatu da kamfuna duk inda aka ce na albashi ne ko na kwadago to yana nan cikin kashin guda amma kashi tara na arziki duka yana cikin sayar da sayarwa don haka ya Allah ba mutum suna cikin zai da tsawa sai ga cikin ƙaramin lokaci ya mun duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi ya kula da cewa wanda ba su atar wanda ya jawo sana'a marƙuratan wadda ba mu ila arzin zuwa wata ƙasa ko wani gari ya sai da wannan sana'a jisiri yau da ha da farashin da ya yi daidai da yinin ta. A yi nazara da kam ya ɗiba nawa ya sauta da kam ya ɗiba nawa ya sauta. sarrafa fi na gada nawa ya kashe kuɗin lebarori da mota wanda ana riba kushe ma mashira sannan ya sa ɗan bisa goma na riba abin da ya sau to shi nake kira kuɗin farashin wannan lokaci wa'adin da an dace kafin a ma'ana idan ka zo sana'a sai ka ce to ka ɗauko da kano naira ɗari kaza ko dubu kaza sannan ka ja lebarori kaza an biya rabarin kaza duk wani na sallama da ɗan kabijo an biya kaza kudin sun kama kaza ta aka kasa an ka rarraba kudin sun kama kaza gaba ɗai to ta aka kasa kudin da za a kasa goma in ka tsora kashi ɗai to baka wuce goya da in ba shi ake kira sama da yau ne kudin daidai da lokaci a shi da tsirin yau ne farashin lokaci Amin. يقول زي زما بمنزلة الشهداء أشي فراش أنقذ زي زما زي زي من زي شهدوا على نار القيامة كي ذلك من الآية كتب السجان ساقبات السيد سوا جسامة يا قادر أصم مرتبة سيد سوا أما لا نشر إنسا لا أتزال من قبطة كرت زما ياكي على ياكي عرب da barin ha'inci a cikin zarzawa da barin ƙarya ba da rantsuwar ƙarya ka sau abu naira dubu goma ka ce ƙarshe lokacin lahi naira dubu goma sha biyu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ku ya ku jama'a fata ce innakum wal fujjar ku ne masu yawan laifuka sai wanda ya ji tsoron Allah ya gobar da ya yi nagarta wata daga ya gaskiya bai yi ƙari da ƙarya ba amma malamai sun ce ba su yarda da cinikin murama ba sai ya bukata ka je ka sau kayan ka ka sayar ka yanka farashin mai iya biyan kai biya ka amma idan aka ce nawa ka sau kaya a gari ba zai kamata a baka to kana iya rage wani abu kamar ce ko ka ƙara wani abu kamar ce to kuma da aka yi sana'a kan haka sai halaliyar shigo amma wani da an ni ne na sau kaya ka bani ka sai wa lokaci na ɗaura riba ta karba in ka ji kana iya ka biya in ba ka iya ka bari wani mai biya ya to amma sana'an nawa ka sau ta ɗora ma riba to matsala gare ta waki masalata kai fakar ku karanci matan ta a dukkan sabo kanuna na qur'ani kamar ta kaddama kai wanda gane gabata waki masalata ku tsaya sallah al-mabrura ka farilla wa ayata wa zakata ku ba zakka waki masalata Allah ce ku tsayin sallah al-mabrur wa illa wa atu zakata ku ba zakka wa aqridu Allah ku ku ba Allah bashi da an tunku ma ga mabrur ku ciyar da abin da ba na dole ku min al-mal na dukiya shi da billahi na dauka addinin Allah karallan hasanar rance na kwai an dini nafsin da zadin rai wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da adam na gabatar da anfusikum ga kanu ku min khairin alheri تجدوه ذاك قامين إن الله أجأوا من الله هو حيرا هو أن أجل زي زم الهيري جريكا الله صلى الله عليه وسلم أن أدم إلى شوى مالي مالي أن أدم كل إلى شوى دوكياتا دوكياتا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin dukiyarka baka da koni sai abin da ka cika ka sayar shi da annaka sai ku abin da ka gabata kai aikin alheri ciki shi da annaka amma saura na magasa ne a wani wuri wani hadisi a nan kuma sama yana cewa wai ne yasa ɗayan ku ya yasa dukiyar wani bisa ga dukiya sai me yasa ɗayan ku ya yasa dukiyar wani bisa ga tashi dukiya sai suka ce sa ya rasulullahi wace irin dukiya ce ta wani wadda muka yi wadda ba samu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk abin da ka ci ka bayar sadaka to shi an naka abin da ka aje gida wannan na magada ne ba naka bane don haka mai yawan kuɗin adam wani zan dukiya ajewa a ce wani ya mutu ya ban miliyan kaza amma ba ku yi ku kaddamar da wani abin da za ku samu sakamako ne gaba ba da alkiyama kuma a kuma su kaji wani aka saka mai hari to a cikin wata ba ta makano kula da hedi sai juhu za su zama sakamako ne inda lawurin allah kuma hairan shi zama zai zama alheri ne ma kan lafiya bisa ga abin da kuka zo a cikin azuzu mai fasara yana cewa ta ladin ma an fakato ba a dinga kuka ciyar ala'ata kuka kanu ku ba abin da kuka bar haza wannan hukularin taɗewa amma shi ne alheri min ma an fakato tun daga abin da kuka ciyar ala'ata kuka da ta kanu alai umaru sai ni umaru ya yi tautar na zuwa makabantar kabila da ya zo bakin makabantar shi assalamu alaikum amin sha Allah tabbata gare ku ya ku gawan musulmi ko da kuka san masu yi muna rigagi na zuwa kiyama amma ku sani mu ma muna nan tahe in kuna neman labarin mu ɗan duniya ma ɗan abarakun kuna neman labarin abin da ya biyo bayan ku dukiyoyin ku karko da ma'arabar da ita matan ku kuma tsadar wanda suke yi kun sun aure wasu mazajen ba ku ba gidajen ku kuma a mazaunanta a da'akun makiyar ku suka zauna su wannan shi Allah bari mummunai ɗan duniya ba a rakun bayan kun ta yaya sai sai ne kuma da ya ji wata murya daga cikin wani kabari ya ce mata mun ko nan a jinda mun ga gabatar وما تقدموا لأنفسكم من الخير أدنت منك قبعة من الهير من تعرفك حكولي أدنت منك بروكم ولبت تشي منك بأ ألا تأمل بأ من يأسارك وأعظم أدنت منك بأي إن من تعمليبة وأعظم شيء من يجمع أجل الغلالة واستغفر الله وتغفر الله إن الله ألا غفور ما يوم غفر غفور ما يوم غفر الرحيم ما يوم جكاد المؤمن كما في إيمانه صدق الله العظيم
malami ne da soke masu suna aure amma kuma suna yawon banza
wannan sunanta alha'ida suna haɗinta mijinta wata ya manzo Allah sallallahu wani ya kawo ƙarin mata ta yace ya rasulullah inna zawjati la tarubbi gulamikum mata ta ba ta mai da hannun mai miƙa hannu zuwa gare ta sai annabi ya ce mai to dallika ka fice ta sai da ya rasulullah kuma ina son ta sai to zanna da alka don haka idan mijinta ya yi zama da ali sai an taɓa yi zamu da annabi amma su ba ma kai haka su yi tsoron Allah kuma da wata ala saboda kar su ɗauki iyan wasu kai mu wasu kar su kai wasu mutane su gani wasu mutane waɗanda bai kamata su gani su ba idan an zo lahira kuma a gaba da mummunan sakamako muna fatan masu yi haka su yi tsoron Allah kuma da wata ala su bari.
saboda wannan tambaya da ke da ce ina hukumar mata da take kashe ba mata aure ba na yi da da su ne
maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsanata daga tsata ko ko sa'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa abgar halal inda Allah ya tsara mai tsananin ajanda a mai abgar halal mai tsamako ajanda Allah ya halitta a wurin Allah shi mutum Allah ya halitta saki amma kuma yana tsamako daga cikin abubuwan da Allah ya halitta ya ba dama a yi kuma ya tsama to shi ne saki masu shakka masu yin mafari na a saki to suna cikin tsino Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya hanya ya raba aure ko ya raba tsakanin wa da kane ko ya raba tsakanin ubangida da ubangida ba wata hujja wadda shari'a ta yadda to ya sani yana daga cikin waɗanda Allah ya mu alƙawarin cewa a illar jannata da yujadu riha min masirati hamsin ati alif aljanna ana samun kamshin da tun tsakanin ta shekara ɗari biyar amma masu raba tsakani masu kashin aure ko ƙarshe a jana ba sa da haka masu raba aure masu kashin aure masu raba masoya da masoya masu raba kowayen gida da yaransu masu faɗa wasu ma'aikata ga ma'aikatansu su ji tsoron Allah su hana wata ala su bari kuna da mummunan albishir a wurin Allah in ba su wasu gaban da
ba a zama da yin kudin da ya tafi da shi saka ya tafi da saki uku bayan shekara uku sai ma'aikatar tsoron da kuma gidan gidan da kuma yanzu har ta haihu ba mu kama da yawon ko tsoron da ta yi ta kama to tambaya ka na ce shekarun ta koma ta auro wani mijin daban ko ko shekara uku ita an matsayin auren wani mijin ayar ƙur'ani cewa ta yi la ta hillu lahuwa ta tanki a zaujen ganra ba ta halatta gare sai ta auren wani waɗanda suka yi haka su sani suna cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala masu yin haka su bari su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala abin da kan mutum ɗan adam wato ta lalata yau da gobe wanda ya saba ma Allah Allah bai yi da matan ba wancan yayi Allah bai yi da matan ba shi ma wannan sai ce to shi ma bari ya taba duk wa'azce wa'azcen da aka yi shi ko Allah ya riga ya ce inna rabbaka bil mirsali Allah yana can madakata yana jiran kowa kuma Allah bai sami don haka ta lalai yau da gobe tabar rudin mutane suna ke da dokoki na Allah magana auren ma bai halatta balle magana ta diya in diya ce in da dan baya ga fata don haka wannan aure bai tsaro ba ba a kallon na ga wasu suna sallar na kula a raka a yi da ya sallama wasu kuma sai sun sai in ga sai sun rasa a wasu suke sallamewa ba tare da zaman da ɗaya ba a tsanar kawo idan wata malam Allah yana neman ƙarin bayani game da yadda ake waɗanda salloli da lafiya to ka san yanzu alhamdulillah kowa ya san lokacin da ake zamani ne wanda annabi ya yi albishi da cewa wani ijaru kulli fi ra'ayin da ra'ayi zamani ne wanda kowa ya takantantu da kudade ne kowa ya takantantu da yana da malami ne kowa ya takantu da yana da aƙida ne kowa ya takantantu da yana da fahimta ne don haka kai ka tsaya ga fahimtar da ka sani ta gidanku ta malamanku cewa in ka sai za ka ɗauko addini ka tafi hanya to ba ka gajiya da ganin abubuwa daban-daban in kai mamaki ba za ka yi mamaki wata sa ka iya tashi a wala ya taɓa ruwa ya shahi bisa takalmi ne ko shahi ƙasar takalmi har abin ma ya ba ka mamaki kansa ko ne aka yi waɗannan abubuwa don haka waɗannan abubuwa na ganin ana yin a bisa hanya ba so a don lura ba ka zo gida ka tambayi malamin ka ya aka yi ko ko ka dubi aikin malamin ka ya aka yi don malamin ka shine hujjar ka a wurin Allah ba malamin bisa hanya ba ba na gani bisa hanya ba kamar aikin nasu ba hujja ba ce amma malami na wani ko ko malam wani na yarda da mutumin kirki ne na gaina kaza na yi don dalili wani hujja don haka na filoli akwai masu raka a hudu akwai masu raka a biyu sannan filoli akwai masu fatiha da kuma akwai masu fatiha kadai ya danganci irin ruwaya misali daga asayin da fajar fatiha kadai ake karanta da wani sauran na filoli fatiha da kurori ne sannan a daga ya ce salatun nahari allah sallan na fi da ranar kuma ce da haka idan mutum zai sallar ya fi da rana zai kwatanta idan mutum zai sallar ya fi da cikin dare zai bayyana kuma idan ya sallar ya fi da masana masana ka'idar na fi da raka'a biyu biyu aka yi sallar raka'a biyu a sallar har ila ma sha Allah ba shi ina mutum ya kashi amma akwai irin salatu tasbihi wadda aka yi raka'a hudu zaman ta ya biyu sallama guda kaga ita kuma raka'a biyu hudu ce sannan kowace raka'a tana da fatiha da tasbihi a wata ruwaya ko wata raka tana da fatiha da kowa ta da tasbihi don haka idan su kaka nema to a kaji bambancin nafiloli sannan akwai nafiloli na bukatu waɗanda aka samu wasu ruwayoyi na cewa ga yadda aka ruwaito kamar a ce a karanta fatiha a raka a ta farko a karanta ƙulhuwan lamu a karanta ƙulhuwan lamu arba'in raka a ta biyu bayan fatiha kulhuwan lahu talatin raka a ta uku bayan fatiha kulhuwan lahu ashirin raka a ta hudu bayan fatiha kulhuwan lahu goma to in ka tattara da tashi za ta fara kulhuwan lahu ɗari wannan wata kafiya ce ta lafiya ga malaman a ga malaman ibbo don haka akwai lafiloli daban-daban dai a wajen malamai amma waɗannan waɗanda suka inganta shine raka'a biyu a sallar raka'a biyu a sallar raka'a biyu da fatiha da sura raka ko ta raka'a da fatiha da sura ita kaida in ba ka sai da fajr ba in ba ka da tsiri
Barkan na karatu mulkan baya. Lani ta ce babu kyau ba ta da kuma mutum ta yaya. ko shi ne ya ce ma matan shi kaunarsa to ga ku da malam na ga wani wanda ne da yana da sunan babansa yana ce mai baba ka da kuma mai ita ya halatta shi ai da nura shi abin da Allah nura ko da wata matar ce ba wannan matar ba hakan za ta biyu kamar misali tana sunan babanka ka ce mata ka ce maka baba wancan wanda mun kai magana baya cewa an kai saboda zaƙin aure kada ya sa a rinka ce miji kawo ko baba ko yaya saboda gudun kalmar ta yi kama da zahari ita mun kawai baya wanda ko ba daɗin aure ba ne a girmamawa ne ga uwaye don ba a faɗin sunan uwaye al'adar mu duk abin da zai zama al'adar da za ta tabbatar da nasi to in ba ta yi kawai nasi ba nasi ba zai hana ta ba za ka babu illa cikin ta ce mashi baba in mijinta na sunan babanta ba illa ba ko shi ya ce mata ma moni in tana sunan tsohuwa ta wani duk ba duk ba duk ba kawai doka wace.
Mutum ya Ibrahim ya yi kuma kuma yana neman Buhari Allah shi biya mu wani rabin shirya saura a sabon gari bukatoci shi na alkai Ibrahim ke Ahmad da aiko da sadakar naira ta biyu yana neman du'ari Allah ya gafarta mu ma da sirri wa ma da sirri da wannan wani da yake da to to a ba da mun ko da shi haka akwai kasar da ke da mutane kuma ko kalma zu da albarkace mu a wannan zama da zama a karanta da duk Allah ya kuma
Thank you.